تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الوفاء خلق كريم به يسعد الفرد في الدنيا والآخرة وبه يعيش المجتمع وبه يعيش المجتمع في أمن وأمان فالحقوق محفوظة والأعراض مسونة والتراحم والحب يسود بين أفراد المجتمع وبه ينال المسلم رضا ربه ويهنأ بدخول, جن بدخول جنته وما أدراك ما الوفاء الوفاء هو تأدية الحق كاملا غير منقوص سواء في ذلك الحقوق المعنوية كالاحترام والتقدير والعرفان بالجميل أو المادية بأن يؤدي ما عليه من حقوق مادية بتمامها وكمالها دون تلكؤ أو مماطلة عباد الله الوفاء خصلة كريمة من خصال الإسلام وشعبة عظيمة من شعب الإيمان وشيمة كريمة من شيم الرجال حتى في الجاهلية قبل الإسلام فما ظنكم بدين ركنه وعماده الأخلاق قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وقال سبحانه وتعالى وأوفوا بالعهد إن الأهد كان مسؤولا أيها المسلمون الوفاء له عنواء كثيرة وجوانب متعددة ألا وإن من أعظمها الوفاء مع الله سبحانه وتعالى فبين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى عهد عظيم مقدس وهو أن يعبده وحده لا يشرك به شيئا قال تعالى في تنزيله المحكم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وعليه أن يتجنب خطوات الشيطان واتباع سبيله يقول الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن عنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به فيقول نعم فيقول الله سبحانه وتعالى قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر عادم ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي الحديث متفق عليه ومن الوفاء لله الوفاء لدين الله الذي شرعه وإن من أجل صور الوفاء للدين الثبات على تعاليمه والتمسك بأهدافه والبذل في سبيله والتضحية من عدله وهذا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام توقد له النار العظيمة ويلقى فيها فلا يزحزحه ذلك عن دينه وهذا خير الورى صلى الله عليه وسلم قال لقريش لما طلبوا منه ترك دعوته قال لعمه أبو طالب يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته وهذا بلال بن رباح رضي الله عنه يوضع على رمال مكة الحارة في عز, في عز السيف وتوضع الصخرة العظيمة على صدره ويعذب, ويعذب على أن يتزحزح عن, عن, عن هذا الدين فيرفض ويضل وفيا لهذا الدين وهذا خباب بن العرج رضي الله عنه يوقد له الفحم المستعر ثم يلقوه عليه ويضع رجل منهم قدمه على صدره لتثبيته فما يطفئ ذلك الجمر إلا ما خرج من دهن جلده فلا يتزحزح ويضل وفيا لهذا الدين أيها المؤمنون ومن جوانب الوفاء وأنواعه الوفاء بالعقود والعهود فالإسلام يأمر ويوصي باحترام العقود وتنفيذ الشروط التي تم الاتفاق عليها وقد قال صلى الله عليه وسلم قد النبي صلى الله عليه وسلم العهود والعقود مع المشركين والنصارى واليهود ووفى لهم ووفى لهم بما تضمنته هذه العقود دون أن يغدر بهم أو يخون بل كانوا أه بل كانوا أهل الغدر والخيانة وكذلك الوفاء بالنذر فالمسلم يفي بنذره ويؤدي ما عاهد الله على عدائه والنذر هو أن يلتزم الإنسان بفعل طاعة الله سبحانه وتعالى ومن صفات أهل الجنة أنهم يوفون بالنذر قال الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ومن ذلك الوفاء عباد الله فالمسلم يفي بوعده ولا يخلفه فإذا ما وعد أحدا وفى بوعده ولم يخلف لأنه يعلم أن إخلاف الوعد من صفات المنافقين قال المصطفى صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان الحديث متفق عليه ولقد وصف الله إسماعيل عليه السلام بقوله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وإن من الوفاء ألا ينسى المرء من من أحسن إليه أو أسدى إليه معروفا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء كان وفيا حتى مع الكفار فحين رجع من الطائف حزينا مهموما بسبب إعراض أهلها عن دعوته وما ألحقوه به من الأذى لم يدخل المكة إلا تحت جوار مطعم ابن عدي وهو مشرك فلما كان يوم بدر وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسارا قال لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لتركتهم له الحديث أخرجه البخاري فانظروا عباد الله إلى الوفاء حتى مع المشركين ومن وفائه صلى الله عليه وسلم أنه لم ينسى الوفاء لزوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بعد موتها تقول عائشة رضي الله عنها ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة حلكت قبل أن يتزوجني وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها فذكرها يوما فحملتني الغيرة فقلت لقد عوضك الله من كبيرة السن قالت عائشة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضب غضبا شديدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها لقد آمنت بي إذ كذبني, إذ كذبني الناس وآوتني إذ رفضني الناس ورزقت منها الولد عباد الله إن أمتنا أمة الوفاء رجالا ونساء صغارا وكبارا سجارا وكبارا قادة وجندا حكاما ومحكومين في الحرب والسلم في الشدة والرخاء فهو دين نتعبد الله به ومتى ما تنسلت هذه الأمة عن هذه القيم والمبادئ والأخلاق في علاقاتها مع بعضهم أو غيرها من الأمم فإن سنن الله ستطويها وإقاب الله سيحل بها كما كما حدث للأمم السابقة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير النبيين وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوانا مسوء البركة إن شاء الله تعالى خطبر متيو ذات تتوناني أكن ونا الأمري ميجرما شيني الوفاء وما أدراكم الوفاء me ya sanar da ku me ake nufi da alwafa'u yan uwa alwafa'u shine ba da haƙƙi cikakke ba tare da tauyewa ba ga ma'abocin haƙƙi ya kasance haƙƙin a yana da alaƙa da Allah subhanahu wata'ala ne ko kuma bayi yan uwanka da kake rayuwa da su cika haƙƙi ga ma'abocin haƙƙi cika alkawari lokacin da ka ɗauke shi tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki cika yarjejeniya da ka ɗauka tsakaninka da sauran mutane ‘yan uwanka cika alkawarin da ke tsakaninka da sauran ‘yan adam da kake rayuwa da su cika sharuɗa da dukkanin wanda ya taɓa maka alkhairi alkhairinsa ‘yan uwa wannan shi ake nufi alwafa laili alwafa wata ɗabi'a ce mai girma wacce da ita mutum yakan samu jin daɗi na duniya da lahira yakan samu babban rabo a wajen Allah subhanahu wata'ala yakan kuma samu kyakkyawa da daɗin zama da ‘yan uwansa mutane alwafa al'amari ne da ɗan adam zai rayu a cikin mutane a cikin aminci a cikin amincewa lallai da alwafa haƙoƙi za su kasance abin tsarewa ba tare da an keta wa ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa ba lallai mutuncin mutane zai karu ya katangu inda mutane sun tsare alwafa lallai jin kai da soyayya da ke tsakanin mutane za ta yadu ta bazu a tsakanin mutane da shi ne musulmi zai sami yardar Allah subhanahu wa ta'ala da shi ne kuma za a yi masa lale da maraba ya shiga aljanna Allah maɗaukakin sarki ran tashin alƙiyama Allah ya samu daga ciki ‘yan uwana masu albarka lalle wannan a wannan kalma ta alwafa kalma ce da take kunshe da ma'anoni masu faɗi da ma'anoni masu girma hatta a lokacin jahiliya larabawa babu musulunci amma alwafa ɗaya daga cikin abin da ba sa mantawa da shi ne kai wa mutum alkhairi ba zai manta da kai ba kai wa mutum alkawari zai suka maka alkawarinka kai yarjejeniya da mutum ba zai saba maka yarjejeniyarka ba wannan ɗabi'a ce tasu tun a lokacin jahiliya tun kamar zuwa addinin musulunci saboda gazawa ce kasawa ce ka yi alkawari ka saba gazawa ce rashin mutuntaka ne mutum ya taɓe maka wani alkhairi sannan ka manta alkhairin ka sa ƙafa ka dake shi kai masa rashin mutunci lokacin da abin ya tashi wannan baya tsaye ga cikin ɗabi'u masu kyau shi yasa ko a lokacin jahiliya suka rike wannan ɗabi'a ta alwafa ya kuma kake tsammani game da addinin da tarakunsa kyawawan ɗabi'u ne ya kake tsammani game da addinin da rukuninsa kyawawan ɗabi'u ne kullum kwaɗaitarwa yake da kyawawan ɗabi'u lalle Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana a cikin littafinsa mai girma ya ce wa aufu bi ahdillahi idza ahadtu lalle ku cika alƙawarin Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da kuka ɗauka wata ayar kuma Allah maɗaukakin sarki ce wa aufu bil ahdi lalle ku cika alƙawarkan da suke tsakaninku innal ahda kana mas'ulan lalle alƙawari al'amari ne da yake abin tambaya ranar tashin alkiyama a gaban Allah subhanahu wa ta'ala, ‘yan uwana musulmi, alwafa malamai suka ce yana da nau'i kala-kala, amma mu sani cewa mafi girman nau'in alwafa shi ne ka cika alkawari da yarjejeniyar da ke tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala. Babu mafi girman alkawarin da ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mai cika kamar alkawarin da ka ɗauka tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala na za ka bautata masa ba tare da ka haɗa shi da komai ko kuma kowa a cikin bauta ba Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari cewa wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum lalle Allah subhanahu wata'ala ya riki alƙawari tsakaninsa da mutane gaba ɗaya lokacin mana alamar zurriya a tsatsan annabi Adam alaihi salam Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki alkawari tsakaninmu da shi gaba ɗayanmu kowa kuma shi ya wakilci kansa ya ba da amsa madadin kansa Allah subhanahu wata'ala ya ce alastu bi rabbikum shin ba ni ne mahalicinku ba ba ni ne ubangijinku ba ba ni za ku bautatawa ba idan kun fito ƙalubala dukkanin mutane gaba ɗaya muka amsa muka yarda akan cewa idan mun fito duniya za mu bautawa Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ba za mu haɗa shi da abokin tarayya ba ba za mu shirka da shi ba kowanne ɗaya daga cikinmu ya ɗauki wannan alkawari tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki da musulmanmu da wanda ba musulmai ba da wanda suka yi imani da wanda ba su imani ba duka mun yi alkawari tsazan annabi adam za mu bauta wa Allah subhanahu wata'ala shi shi kaɗai ne shi sa Allah subhanahu wata'ala ya ce an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilina nayi muku haka ne dan kada ku dawo daga baya idan Allah ya tashi kiyamarsa ku ce ya ubangiji mun rafkana mun gafala game da wancan al'amari mun manta shi sa Allah subhanahu wataala ya tunatar da mu dan mu sani wannan alƙawari shine mafi girman alƙawarin da kowanne mutum ya kamata ya kula da shi na daga cikin mafi girman alwafa shine ka cika wannan alƙawarin da ke tsakaninka da Allah madaukakin sarki duk abin da ka san shirka ne duk abin da ka san hada Allah madaukakin sarki da wani ne duk abin da ka san ɗaukar haƙƙi ne na Allah maɗaukakin sarki a bawanin Allah to lallai ne ka tuna wancan alƙawarin da kai tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki ka guje masa duk inda ake karatu duk inda ake neman ilimi kowace hanya za ka bi ka san menene shirka lallai ne ɗan uwana mai albarka sai kai wannan domin baka da uzuri na tashin alƙiyama a gaban Allah maɗaukakin sarki alƙawari ne ka riga ka ɗauke shi kuma sai ka cika shi sa mutum ya shirka yanzu da zammar ko da sunan bai sani ba wannan ba uzuri bane jahilci ba uzuri bane matukar ka koma ga Allah madaukakin sarki domin Allah subhanahu wataala ya turo da manzanni ya yanke maka hanzari ga ilimi nan ga malamai nan ko ina ana ba da shi dare da rana ko da yaushe babu kakkautawa wanda bai koya ba shine bai ga dama ba saboda haka mutum ba shi da uzuri shi sa Allah subhanahu wataala yake ga mana cewa alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin Allah subhanahu wataala ya ce alam a'ad ilaikum shin ban yi alƙawari ba mai sarki yana tuno mana da wancan alƙawarin da muka yi da shi a tsakan annabi Adam yace alam a'ad ilaikum ya bani Adam shin ba mu yarjejeniya da kai ba kai dan Adam ba mu alƙawari da kai ba kana cikin kana tsakan annabi Adam alaihi salam cewa ba za ka bauta tawo shaitan ba innahu lakum aduwwun mubin saboda shaitan maki ne a gare ka mai kuma bayyana kiyayyarsa a gare ka shin ba mi wani alƙawarin da kai ba domin Allah subhanahu wataala ya taso maka da wancan tsohon alƙawari da kuka yi da shi saboda haka babu wani uzuri da mutum yake da shi yanzu da zai kauce wa hanyar Allah madaukakin sarki ya bauta wa wani Allah subhanahu wataala da sunan bai sani ba duk inda ake neman sani lalle ne dan adam yayi kokari ya je ya nema domin ya haɗu da Allah subhanahu wataala lami lafiya shi sa uwana masu albarka hadisi ya tabbata daga babban sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yake cewa yuqalu lirrajul min ahli an-nar yawm al-qiyamah za a ce da wani mutum daga cikin mutanen da suka shiga wuta ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya tsare mu za a ce da shi ara'aita law kana laka ma ala al-ardi min shay'in akunta muftadiyan bihi yanzu kana gani inda kana da abin wani abu daga cikin abubuwan da ka mallaka a duniya a doron kasa kana da dukiya tari guda kana da dukiya mai yawa shin zaka iya bada dukiyar nan gaba ɗayanta ka fanshi kanka da shi game da wannan azabar da kake ɗanɗana za a tambayi ɗan wuta wannan tambayar amma fa sai lokacin da ya shiga wuta lokaci ya riga ya ƙure masa ya fara ɗanɗanar azabar wuta sannan sai a masa wannan tambayar yanzu idan kana da wani abu a duniya za ka ba da shi ka fanshi kanka daga wannan azabar cikin gaggawa ku sai ce Allahumma na'am eh zan bayar ko menene sai Allah madaukakin sarki ce masa na nemi abin da yake bai kai wannan ba na nemi abin da yake ƙasa da wannan amma ka ki menene wannan shine na ɗauki alƙawari da kai tun a tsatsan annabi adam akan kada ka haɗa ni da kowa kada ka yi shirka da ni amma sai ka dage sai ka cije sai ka yi kunnan a uwar wancan da maganar sai ka je ka haɗa ni da wani a cikin bauta saboda haka ka dawo ma a cikin wannan azabar Allah maɗaukakin sarki kiyaye yan uwana masu albarka daga cikin abinda kalmar wafa take shiga cikinsa daga cikin abin da yake gasgata gazgata alkawarin ɗan adam da Allah subhanahu wata'ala shine lallai mutum ya kasance mai ba da kariya wa addinin Allah maɗaukakin sarki mutum ya kasance tsakaninsa da addinin Allah subhanahu wata'ala ko a mutu ne ko a rai ma'ana ko ya tafi lahira da imani ko kuma kyale shi da imaninsa duk yadda za a kaɗa duk yadda za a raya to kada mutum ya saki addininsa kada mutum ya yi sako-sako da addininsa kada mutum ya yi wasa da addininsa yan uwana masu albarka kalli annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ake masa barazanar raba shi da rayuwarsa saboda addini aka hura wuta aka jefa shi a ciki yana ji yana gani aka ɗauke shi aka yi majajjawa da shi aka jefa shi a cikin wutar da aka daɗe ana hura ta wanda a zahiri duk mutum abin da zai kawo ransa shine idan ya shiga wannan wutar ya mutu amma haka ko kaɗan bai sa annabi ibrahim ya yi gezo game da addininsa ba saboda ya kasance mai cika alkawarinsa ga allah maɗaukakin sarki game da addininsa kalla annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ƙuraishawa suka kai ƙararsa wajen babbarsa abu talib annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo wajen babbansa babbansa ke tambayarsa ga abin da mutanenka suka ce lalle ka bar wannan addinin kana zagin allolinsu kana aibata addininsu kana haɗa mutane faɗa tsakaninsu kana raba ‘ya'ya da iyayensu lalle sun ce ka bar wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ‘yan uwa ga amsar da ya ba su ya ce ya am ya kai baffa na ka sani cewa wallahi in za su ɗora rana a tafin hannuna na dama su ɗora wata a tafin hannuna na hagu saboda azaba saboda azabtarwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ba zan bar wannan addini ba har sai Allah madaukakin sarki ya cika addininsa ya bayyana shi ko kuma na mutu a haka to wannan shine cika alƙawarin Allah subhanahu wata'ala kan addini di yadda za a kada di yadda za a raya lalle kada ka yi gezo akan addinin ka na musulunci yan uwa kalli Bilal ibn Rabah ɗaya daga cikin manyan sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cikin masu rauni a garin Makka a farko-farkon shekarun addinin musulunci bilal ya kasance akan sa shi a kan rairayin garin maka mai tsananin zafi sai rana ta take za a zo a sa shi a kan rairayi a kawo katon dutse dutsen da ya fi ƙarfinsa a margino shi da ƙyar a ɗauke shi a ɗora masa akan cikinsa ana masa azaba ga zafin rana ga hana abinci ga kuma ƙaton dutse akan cikinsa duk me ake so ya bar wannan addinin ya koma addinin iyaye da kakanni amma bilal hakan bai sa yayi gezau daga addininsa ba yan uwana masu albarka kalli khabbab ibn al-arad radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sabon annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance garwashi na wuta garwashi da ka sani akan hura shi sai zafi ya yi jajawur sai ya ɗauke shi a ɗora gadon bayansa a kai gadon bayansa a tuɓe masa riga a ɗora gadon bayansa a kai sana a samu ɗaya daga cikin mutane ya sa ƙafarsa kai ɗora a kan ƙirjinsa ya danna duk ana yi masa haka ne don ya ba addini yan uwa abin da yake kashe wannan garwashin shine ruwan naman jikinsa da yake fitowa shi yake zau ko ya bar addininsa ba wannan shine alwafa lidinillahi subhanahu wa ta'ala mutum ya cika alƙawarin Allah subhanahu wata'ala game da addininsa akwai sahabi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai suna Anas ibn Nadr radiyallahu anhu wanda baffa ne na Anas dan Malik lokacin da aka yi yakin Badar baya nan bai samu zuwa ba abin bai masa daɗi ba ya ji babu daɗi lokacin da ya dawo ya samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah wannan yaƙi da aka yi na badar Allah ya ba musulmi nasara ban samu daman zuwa ba ban ji daɗi ba ya ce amma ya rasu la'annai wa Allah alƙawari idan Allah ya nuna mana wani yaƙin na gaba da za a gwabza tsakanin musulmi da kafirai lallai Allah zai ga abin da zan aikata lallai zan yi bajanta a wannan yaƙin yewa Allah alƙawari tsakaninsa da Allah zai kare addinin Allah lokacin da yaƙin Uhud ya zo lokacin da musulmi suka karya kun san abin da ya fara a yaƙin Uhud Allah madaukakin sarki ya jarraba musulmi a wannan lokaci yake gaya wa ɗaya daga cikin wanda suke tare da shi yace yawa ne wallahi ina jiyo ƙanshin aljanna a bayan dutsen uhudu ya kutsa cikin kafirai ya shiga cikin su lokacin da aka je ana tsinto gawawwaki sai da aka samu kusan sara tsakanin saran takobi tsakanin suka da mashi tsakanin harbi da kori da baka kusan guda saba'in a jikinsa jikinsa ya yi fata-fata ta yadda babu wanda ya iya gane shi a cikin sa bai sai wata 'yar uwarsa mata guda ɗaya ita ma da wani babban ɗan yatsansa ta gane saboda akwai wani tabo a jikin ɗan yatsa shi ta kalla ta ce wannan anas wannan anas dan nadar ne saboda alƙawarin da yawa Allah madaukakin sarki sahabbai suka ce lallai muna gani wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya saukar a cikin suratul azab game da anas dan nadar aka saukar da ire-irensa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alai faminhum man qada nahbahu ومنهم من يتذر وما بدلوا تبديلا Allah madaukakin sarki ce daga cikin muminai akwai wanda suka yi wa Allah madaukakin sarki alƙawari kuma suka cika alƙawarin sadaqu ma ahadullah alai sun gasgata alƙawarin da suka yi wa Allah madaukakin sarki daga cikin su akwai wanda suka tafi akwai wanda kuma ba su tafi ba suna nan sun rage Allah cewa ma baddalu tabdila ba ba fas canza ba su juya wannan alƙawarin da suka yi wa Allah madaukakin sarki ba lallai sun sun tabbata da shi sun cika shi yan uwana masu albarka haka ake wajen ƙoƙarin kare addinin Allah domin me alwafa'u lidinillah cika alƙawarin Allah maɗaukakin sarki wajen kare addininsa ba a yin sassauci ba a yin nawa ba a yin sako-sako wajen kare addinin Allah subhanahu wata'ala lalle a bakka da imaninka ko kuma ka mutu kana kan imaninka wannan riba ce ga mumini daga cikin 'yan uwa har yanzu abinda kalmar alwafa take gazgatuwa a kansa shine mutum lallai ya cika alƙawarruka ko yarjeniya da suke da ita tsakaninsa da yan uwansa mutane idan kai yarjeniya tsakanin yarjejeniya tsakaninka da mutane ko wasu shar'ai da kuka sa tsakaninku lallai ne mutum ya cika waɗannan shar'i da yarjejeniya kun yarjejeniya ne akan abin da ya shafi kasuwanci ko auratayya ko aiki ko wani abin da ke da alaka da haka to haƙƙi ne akan ka dan uwana mai albarka wajibi ne dole ne ka cika wannan yarjejeniyar da kuka da da yan uwanka mutane shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake gaya mana cewa almuslimuna ala shurutihim lalle musulmi suna nan akan shar'in da suka yin dawa kansu aure zakai sai kai wa iyayen matar da zaka aura alƙawari kuka yarjejeniya da su akan cewa idan ka aure ta zaka yi mata abu kaza to lallai in dai ka yi yarjejeniya da su ka yi shari'a dole sai ka cika shi wajibi ne a kanka alkawari kai tsakaninka yarjejeniya ce kuka kulla tsakaninka da inda za ka yi aiki cewa za ka rinka zuwa karfe kaza za ka tashi karfe kaza ga irin aikin da za ka yi lallai ne uwana mai albarka sai ka je wannan lokacin sai ka taso wannan lokacin da kuka ayyade sannan nau'in aikin da aka tsara za ka yi dole sai ka yi sannan ka cika abin da kuka yarda jinin tsakanin da su idan ba haka ba kuma ka ci amana sai Allah maɗaukakin sarki ya kama ka shi yasa za mu ga ‘yan uwana masu albarka annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam lokacin da ya je garin makka ya yi yarjejeniya kala-kala kai hatta da kafare waɗanda ba musulmi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yarjejeniya da su annabi ya je garin makka ya samu wanda garin madina ya samu wanda suke zaune a garin akwai yahudawa har guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su an yarjejeniya ta zaman lafiya da su ta yadda za a kare garin madina tare ba za a taimaka wa wani bangare kuma ya yaƙi wani bangare ba da yarjejeniyar da suka gaba ɗaya annabi ya yadda su ma suka yadda aka tafi a haka annabi sallallahu alaihi wasallam babu ɗaya daga cikin yarjejeniyoyin nan gaba ɗaya da ya warware ko guda ɗaya sai dai an samu algadar an samu ha'inci da cin amana ne daga bangaren su mushrikai daga su bangaren yahudawa amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya warware yarjejeniya kada kuma ta lokacin da aka yi yakin hudaybiya ko sulhun hudaybiya tsakanin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da mutanen makka annabi ya yi yarjejeniya da su akan tsagaita wuta da wasu abubuwa da suke kunshe a cikin wannan yarjejeniyar kuma dukkanin abin da aka sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai da ya cika shi babu guda ɗaya da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karya kai bar ma ana cikin tattaunawa a cikin abin da aka tsara cewa duk musulmin da ya gudo daga garin makka ya dawo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi madina suka ce to lalle annabi zai ɗauke shi ya mai da su wajen su kuma duk mutumin da ya gudo daga garin makka daga cikin mushrikai ya dawo wajen annabi tsira da aminci a duk mutumin da ya gudo daga garin madina ya dawo gurin su shi kuma annabi zai bar musu ba zai mai musu ba annabi ya ce na yadda yan uwa ana cikin wannan tattaunawan sai ga wani mutum ya gudo ya yi hijira ya fito ya kwato daga hannun mutanen makka ya gudo zan yace ya rasu yace ya muhammad to ga wannan sai a fara ta kansa sai ka dauke shi ga dawo mana da shi ya gudo da addinin sa annabi yace tashi ga bisu sai ya rasulullahi na gudo da addini na ne annabi yace to ya za a yarjejeniya akai ya rasulullahi na gudo da addini na ne fa yace ya hakuri ya za a yi Allah zai baka mafita amma dai yarjejeniya ta an yi sai an cika ta dan uwana mai albarka annabin da ke cika yarjejeniya tsakaninsa da arna mushrikai ya kake tsammanin yarjejeniyarsa da yan uwansa musulmi saboda ka dole ne idan kai yarjejeniya kuka kulla wasu sharɗa tsakaninka da yan uwanka musulmi wajibi ne akan ka tilas ne sai ka cika rashin cika su rashin mutuntaka ne saban Allah ne subhanahu wata'ala walware alkawari ne wanda sai ka amsa tambaya a gaban Allah madaukakin sarki na tashin alkiyama ‘yan uwana masu albarka daga cikin abubuwan da yake wajibi a kama lalle sai mun cika su idan mun ɗauka akwai cika bakance na ɗaya daga cikin abin da idan ka ɗauke shi shi ma sai ka cika shi bakance shi ne mutum ya lazimta wa kansa ibadar da da ba wajibi ba ce a kansa mutum ya ce lillahi alayya samu yaumi kaza wa kaza na yi wa Allah alƙawari zan yi azumin kwana uku kafin ka faɗi wannan maganar azumin ba wajibi bane akan ka amma daga lokacin da kace nayi wa Allah alƙawari zan yi azumin kwana kaza to daga lokacin azumin ya lazimce ka sai kayi ko kuma kace idan Allah madaukakin sarki ya bani ya bani nasara a wannan kasuwancin nawa na samu riba kaza zan wa Allah subhanahu wataala sadaka da kuɗi naira kaza to da zarar Allah madaukakin sarki ya tabbatar maka da wannan abin sai kai waccan sadaka din to lalle idan mutum ya bakance dole ne wajibi ne akan sa sai ya cika sai dai bakance ana yin sa ne akan abin da yake na bin Allah madaukakin sarki da da a gare shi ba a bakance akan abin da yake saban Allah ne subhanahu wataala na daga cikin siffofi na mu'minan yan aljanna da Allah subhanahu wataala yake wasabta mana shine yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira duk lokacin da suke bakance suna kokari su tuka bakancen su ba sa warware shi duk lokacin da mutum ya bakance yan uwana masu albarka lalle sai ya cika wannan bakancen nasa daga cikin abubuwan da suke ɗaukar shiga cikin ƙarƙashin alwafa shine cika alƙawari tsakaninka da mutum kai wa mutum alƙawari na ɗau alƙawari bashin da na ƙarfe goma sha biyu dole sai ka cika man ɗau alƙawari tsakanin mu da ku za mu yi ɗaurin aure ƙarfe goma to duk wanda ya saba ya saba alƙawari kuma siffan munafukai ta tabbata a kansa shi sa dukkanin mumini yana ƙoƙari ya kiyaye alƙawarin da ya tsakaninsa da mutane don ya san saba alƙawari siffa ce ta munafukai kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke faɗa alamomin munafukai guda uku ne daga ciki idan yayi magana ƙarya yake yi idan yayi alƙawari sai ya saba idan an amince masa kuma sai ya ha'inci Allah madaukakin sarki mana tsari da waɗannan mugayen ɗabi'u guda uku lalle yan uwana masu albarka Allah subhanahu wataala ya kamanta annabin Allah a annabi Ismail alaihi salam da wannan siffa mai kyau siffa ta cika alƙawari idan ya ɗauka Allah madaukakin sarki ya ce wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya ka ambata musu labarin annabi Ismail alaihi salam a cikin alqur'ani lalle annabi Ismail ya kasance sadiqal wa'di mai gasgata alƙawari ne idan ya ɗauka baya saba alƙawari wa kana rasulan nabiyya ya kasance kuma manzo ne kuma annabi daga cikin annabawan Allah dan uwana masu albarka daga cikin alwafa shine rama alkhairi da alkhairi rashin manta alkhairi rashin manta kyautayi duk wanda ya taɓa maka wani alkhairi na daga cikin alwafa ka kiyaye wannan abin da ya maka sannan idan ka samu dama ka rama masa idan baka samu dama ba ka yi masa addu'a sannan ko da wani abu zai haɗa ka da shi to tuno wancan alkhairin ka kau da kai game da abin da ya maka yan uwa wannan na ɗaya daga cikin alwafa mafi girman alwafa ma daga ciki shi sa za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwa na masu albarka lokacin da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yayi hijira ko kuma ya fita daga garin makka lokacin da abu ya tsananta ya ga bari ya je garin tsa'if ko ya ɗan samu rangwame tun da akwai danginsa a can sau da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya garin makka ya tafi tsa'if to da ya je sai ya gamu da azaba mafi tsananin da yake samu a garin makka suka jefe shi aka tara wawayensu suka jefe shi aka rako shi bakin gari sallallahu alaihi wasallam da shi da baransa zai da bin harisa to lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo garin makka bai iya shiga garin makka ba sai da aka bashi tsaro da kariya waye ba shi tsaro da kariya ɗaya daga cikin mushirkan maka shine mut'im bin adi mut'im ibn adi shi ya ba shi kariya ya tara danginsa kowa ya zara takobinsa ya ce daga yanzu muhammad ya shiga ƙarƙashin kariya ta sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taɓa shi ne ya taɓa ya ce shiga ka tabbata da harkokinka sannan annabi ya iya shiga garin makka shi da garinsu garin iyayensa amma bai iya shiga gari ba sai da aka ba shi kariya wannan kuma ɗabi'a ce ta larabawa ɗaya kan shiga cikin tsaron wani idan ya zo garin da ake yaƙi da shi ko kuma garin da ba sa jituwa to sai da annaba aka yi masa kariya aka ba shi kariya sannan ya iya shiga garin makka lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hijira ya koma garin madina allah maɗaukakin sarki ya taimake shi ya kafa daular garin madina aka yaƙi na farko shine yaƙin badar allah subhanahu wata'ala ya ɗora manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan ƙorai mutanen makka aka kama kusan mutum saba'in a matsayin fursunonin yaki ku duba kusan mutum saba'in annabi ya kama a matsayin fursunonin yaki me suka yi waɗannan mutanen sun tone daga garin makka don su kashe manzan allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabbansa don su ga bayansu shi ne abin da ya fito da su to amma da annabi ya kalli waɗannan fursunonin yakin su ya saki waɗannan ko mutum ɗaya ba zan ƙara rikewa ba duk zan sake su alwafa yan uwa alwafa tuna alkhairi ku duba abin da yawa annabi tsaro ya bashi da kariya ya shiga garin makka amma yanzu gashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce da yana raye wallahi dukkanin su idan ya ce sake su annabi ya ce dukkanin su zan sake saboda shi alwafa haka na yan uwa ku duba yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yawa matarsa na khadija wafa'i na na khadija Allah kara mata yarda ta kasance matar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta farko ta tabbake shi da kanta da dukiyarta da duk abin da ta mallaka radiyallahu ta'ala anha har sai da ya kasance nana Aisha take ba mu labari cewa tace ita bata taba yin kishi da wata mata daga cikin matayen Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba irin kishin da ta da nana Khadija tace gashi Annabi ya auro ta tun ta mutu tun kama Annabi ya auro ni ban ma taɓa haɗuwa da ita ba na Aisha ba ta ma taɓa ganin na Khadija ba na Khadija ta mace tun a ina tun a garin Makka ita ko ba ta ma tare a gidan Annabi sai da suka zo garin Madina ta ce amma ban taɓa jin matar da nake kishi da ita ba kamar ita saboda yadda Annabi kullun abatanta yake kai Allah ya ji kanna na Khadija Allah ya mata rama ai mutum ne kirki kullun Annabi magana su kenan ka san mata sai kishi ya dan motsa tun tana yi Annabi yana yi tana kawo da kai wata rana sai ta magantu ta ce ya rasulallah shin Allah maɗaukakin sarki bai canza maka bane da wannan tsohuwar Allah ya baka ni yarinya budurwa ita kuma tsohuwa ce ta riga ta tafi ka daina zancen ta mana ta ce sai ta ga annabi yayi fushin da ba ta gani yayi irin wannan fushin ba sai da ta rinka buri cewa ta ce ya ubangiji idan na idan a- a- a- idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a gare shi ya sauko daga wannan fushin in Allah da daga yanzu ba zan ƙara magana akan ta ba saboda yadda ta ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nuna damuwa saboda an taɓa masoyiyarsa sai da ya sauko da ya ga shi kansa da ya ga ta shiga cikin wani hali hankalinta ya tashi saboda ta ga yanayinsa sai ce mata ya ya Aisha wallahi Allah bai canza min na Khadija ba har yanzu har yanzu Allah bai canza min ita ba ta ce lokacin da kowa ya ƙi imani da ni ya karyata ni da na zo yadda ta da ni lokacin da kowa ya hana ni ɗauka ce ta bani dukkanin ‘ya'yana ita ta haifa min ya za a manta da ita ‘yan uwa alwafa'u kenan ta rasu da shekaru amma annabi bai ganta yake haka ake son alkhairi akwai abul bukhtari abul bukhtari ɗaya ne daga cikin mushrikai lokacin da aka yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sauran danginsa ɗaurin talala a garin makka suka shiga cikin wani gida da ke bayan gari na abu talib kusan tsawon wata uku ba a saye a wajensu ba a siya a wajensu aka yanke musu duk wani tattalin a duk wani tallafi na tattalin arziki aka daina mu'amala da su gaba ɗaya daga cikin wanda suka ga wannan abin da aka yi ba daidai bane zalunci ne akwai abul bukhtar yana ɗaya daga cikin qurayshawa mushriki ne a lokacin amma sai ga wannan abin zalunci ne bai dace ba yana ɗaya daga cikin wanda suka je suka ce za su yaga wannan takardar a lalata wannan abin da aka na cutar da annabi lokacin da aka zo yakin badar annabi ce da sabansa duk wanda ya ga abul bakhtari a wajen kada ya kashe shi idan ka ci karo da abul bakhtari kada ka kashe shi me dalili saboda abin da yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa alwafa'u kenan lalle ne ya kasance duk inda alkhairi yake yan uwa ba ma mantawa da shi wata rana abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda yana tafiya da shi da wasu daga cikin mutanensa sai suka hango sai suka suka hangi wani matashi a ƙasa yana tafiya Abdullahi dan Umar ya je wajen sai ce ba kai ne wani ba yace ni ne nan da na aga hankali Abdullahi dan Umar ya tashi ya sauka daga kan dabbar da yake kai ya dora shi akai ya cire rawanin da yake kansa ya daura masa yana ta nan nan da shi bayan sun rabu ya tafi da rawaninsa da raƙuminsa da sauran abubuwan da ya bashi sai mutane suke tambaye su cewa yabna umar wannan mutumin kauye ne yana yarda da abin da yake dan kadan inda ka dan bashi ma abin da bai kai kawo ba shikenan amma ka bashi abin hawa su kutum da guda ka tsar raunin ka ka bashi yadda ba balarabe yake da rauni yace kun san wannan wane ne yace baban sa ya kasance sayyidina umar yana son sa abokin sayyidina umar ne ba fa shi ba baban sa baban sa abokin sayyidina umar ne alwafa yan uwa manta alkhairi baya daya daga cikin siffar mutanen kirki wallahi komai kankantar alkhairi idan mutum ya maka lalle ka tuna shi in ka samu dama ka saka masa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kiyaye dukkanin alkhairan da wasu suka yi mana Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon shiga cikin masu siffar alwafa a cikin rayuwarsu gaba daya Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadaka al muwahhidin واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا